أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'dubatun nabawiyya fi adabil hayatil yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 41 khufahu sallallahu alaihi wa sallam al-jildayani الخوف اسم لأهل الأهدية التي كان يلبسها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان يسمى الزوج آه زوج منه خفين وقد كان يطلق على على الاسم على الأحذية آه وقد كان يطلق هذا الاسم على الأحذية التي تتجاوز آه رقبتها الكعبين قليلا مثل الجزمة والكف الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو غير الخوف الذي نراه اليوم في عصرنا فلقد كان الخوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل بمفرده ويمشى به دون لبس هزاء آخر عليه أما اليوم فالخوف يلبس ثم ينتعل انتعل الهزاء فوقه ولقد أهدي الرسول صلى الله عليه وسلم خفا من جهتين مختلفتين أحدهما كان من النجاشي ملك الحبشة والآخر هدية أحد الأصحاب وهو دهية الكلب رضي الله عنه ولقد انتعل الرسول صلى الله عليه وسلم كلا من الخفين حتى أبلاهما وهناك رواية رواية لبريدة يتحدث فيها عن الهزاء الذي أهداه النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساردين فلبسهما ثم تودع ومسى عليهما أما الآخر وهو هدية دهية الكلب فقد جاء فيه رواية عن المجيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول أهدى دهية الكلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر رضي الله عنه وجبة فلبسهما حتى تخرقا كما نجد في كتب الأحاديث رواية تالية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد المشيئة فانطلق ذات يوم لحاجته ثم تودع ولبس أحد خفيه فجاء دائر أخضر فأخذ الخف آخر فارتفع به ثم ألقاه فخرج منه أسود سابح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كرامة أكرمني الله بها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي, من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربع hukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama guda biyu na fata shi hufi suna ne wanda ake kiran takalmi da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yana sawa kuma ana kiran guda biyun su kufi biyu kuma wannan suna ana sawa duk wani takalmi ne wanda tsawon shi ya wuce wato ƙauri wato tsawon shi ya wuce ƙauri kaɗan kamar da yadda ake sa safa yadda ya ce kasa yanzu akwai wata safar gayu ko za ka ga ita ba ta ko ba ta ma fitowa daga cikin takalmi amma galibin safa za ka ga tana kaiwa har ƙauri ta fito sai ya ce kuma hufin da ake sa shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine irin hufin da muke gani yau ba a zamanin mu domin yanzu shi hufin da ake sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar takalmi ne shi kadai ka sa zaka iya yawo da shi amma kaga safan mu yanzu ba zaka iya ka kai yawo da ita ba ma an ganka sai a ce lafiyawa ne wani ma yanzu an bai shi da safa yana tafiya sai a ce a kai shi asibiti na koya ne yawa to kawai kenan shi yasa aka samu sabani tsakanin malamai dangane da shin safa hufi ce kuma za a yi shafa za a yi shafa akan safa sabani a wannan a malamai wasu sun ce za a yi wasu suka ce ba za a yi ba sai yasa wasu ba sa yi wasu kuma suna yi amma in ka kalli safa ka san kawai ba hufi ba ce saboda dalilai masu yawa wanda ya duba ta'arifin safa a cikin iziya ko risala na an ta'arifin hufi a cikin iziya ya san ta sha bamban da safa na sharuɗarta ya saba sharuɗar safa ya ce ita ana iya sa ta a yi tafiya da ita ita kadai amma yanzu kaga hubin da ake sa yanzu shi ana sa takalmi a kan shikatun safar da ake sa yanzu kuma an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato hadiya kyauta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta an ba shi kyauta na hufi har so biyu daya wanda ya ba shi kyautan hufi shine sarki najashi sarkin habasha ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan hufi na biyu wanda ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautan hufi shine ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira shi bihiyatul kalbi ya da Allah ta tabbata a gare shi shi ne wanda mala'ika jiru yake zama kamansa idan zai zo wajen manzan Allah sallallahu sallama idan ya zo wajen manzan Allah sallallahu sallama shi mala'ika jiru suna tare idan bako ya zo zai ce ga annabi can da shi da biyu wata kuma annabi sallallahu sallama dukkan hufin guda biyun da aka bashi kyauta ya sa akwai ruwaya ta buraida wanda yake magana akan hufin da najashi ya ba manzan Allah sallallahu sallama yake cewa lalle sayyiduna najashi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama kyautan hufi guda biyu bakake waɗanda bakake ne zalla sune sade babu wani sirki a jikinsu sai manzo Allah ya sanya su kuma yana alwala ya alwala da su sannan ya yi shafa a kansu amma hufi na biyu wanda yake dihiyatul kalbi ne ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an samu ruwaya daga Mugira dan Shu'ba yake cewa dihiyatul kalbi ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautan hufi guda biyu manzo Allah ya sanya su a ruwaya Isra'il daga Jabir daga Amir yace har ma a kyautar dihiyatul kalbi akwai ƙari akwai jubba wato akwai alkabba wanda manzo Allah ya sanya su duka guda biyu har sai da ya tsufar da su kamar da za mu samu a cikin littattafan hadisi ruwaya wadda ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi so zai biya bukatarsa in ana tafiya tare da shi sai ya fita ya yi gaba ya bar mutane ya yi gefe guda wata rana muna tafiya sai muka ga ya ja gefe guda wato ya je ya biya bukatarsa sa ya dawo ya alwala ya sanya hufi a gabansa zai sa ya sanya guda daya sai kawai wani koren tsuntsu ya zo daga sama sai ya ɗauki kofin guda daya sai ya tashi sama da shi sai ya sako shi hufin na faɗowa kawai sai ga wani bakin maciji daga ciki ya fito ya yi zu ya gudu shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan karama ce Allah ne ya girmama ni da wannan Allah ne ya girmama ni da wannan karama sai manzo Allah ya addu'a ya ce ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga sharrin duk wata halittar ka wanda take tafiya akan cikin ta kamar su maciji Allah ka tsare ni daga kan duk wata halitta ka wanda ta tafi tafiya da kafa biyu kamar mu kenan ko da mu da su tsuntsaye ko to duk da masu kafa biyu kuma Allah ka tsare daga duk wata halitta ka mai tafiya da kafa hudu su zaki na su kura su gasu nan dai manzo Allah ya wannan wannan addu'a a wata ruwaya ba manzo Allah ya matijin ya gudu sai manzo Allah ya ce wa sahabbai ya ce cikin ku duk wanda ya imani da Allah bai kawo shi a nan ba da ranar lahira in ya zo zai sanye takalmin shi kada ya sa sai ya karkade ina nuhu ka ajiye takalmi ya jima na karka ga ko ka so ka kafa don baka san ko wani kwari ya samu gida ba na a kuma suna shiga eh ka gani mazala ya ce duk wanda imani da Allah da ranar tashin kayama to zai sa takalmi ya karkade ya karkade shi ya tabbatar da cewa babu komai a ciki Allah na'am akwai masu tafiya suna bukatar addu'a Allah maɗaukacin sarki ya kai su lafiya Allah ya dawo da su lafiya ma Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya sa su same mu lafiya bukanta fatiha bismillah ar-rahman ar-rahman ar-rahim اليوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم فزنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم فزنا وفز جميع ما أوليتنا من نعمك والله خير حافظا وأرحم الراحمين اللهم اجعلنا في إيادك ودوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة أما أشهد السلام عليكم صلى الله عليه وسلم أنا غمني مغانا هو أوكي دبالي لا أسباب يا يا من الله صلى الله عليه وسلم مسلمين كم ين الجنة dalilai masu yawa hadisai ƙur'ani na jiran da muka yi magana abinda nake cewa shi dai wannan karatu ma yin sa kawai dai bai yi tunani ba sannan bai da amfani saboda na ce ka kaddara ma ka kaddara ma a ce da gaske ne ka kaddara na a ce da gaske ne shi karatun sai ka gata mai amfaninsa na yawa menene wane ne wani imani zai kara ma misali wanda in baka ji ba na kai kenan cutar da manzon Allah ne wanda yake bai da kyau in Allah madaukakin sarki na da cikin a cikin suratul ahzab yake cewa innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu ko la'anahumullahu fi dunya wal akhirah wa addalahum azaban muhina haka ne ranar waɗanda suke cutar da Allah suke cutar da manzan Allah Allah ya tsine musu duniya da lahira sa'an Allah ya musu a tanadin azaba ta wuta ai koyaya ma misali karatu ne wanda bai da amfani bayan ma an wa mutum bayani sanin hadisan nan da kake ta magana an gaya ma hadisin nan ba haka yake ba an gaya ma hadisi akwai malama da suka ce hadisin ƙarya ne gaba ɗaya shi to kai ka iya da kai dole dai sai an ce an zagi annabi na Abdullahi sai ai alkurani ma ya gaya mana cewa tsatsan annabi sallallahu duk duk musulmai ne sannan ko addu'ar annabi Isma'il da annabi Ibrahim da yayi da annabi Ibrahim wa min zuriyati ummatan muslimatan laka a daga cire iyayen annabi a ciki sallallahu alaihi wasallam sannan iyayen annabi laifin ne suka yi zan suka haifa annabi sana ba inda za ka ruwaito wani su cewa gashi an yana shirka da Allah ina nuhu wani abu da za ka gani a ce ma wai gashi ko cewa ga wani abu da ya yi da mahaifiyar da mahaifin za ka gaskiya wannan damar magana ce mara mara mara tushe sai dai ka abin da za ka ji takaici shi kai shi mai karatun sai ka ga a madina ya yi kuma ya yi madina Allah ya shirya da mu dole ne mu girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan musulmi ba ruwan Allah da wanda ba ya girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da Allah zai da abu ibadar mutum eh Allah ba zai karba ba ibn Abbas ko ibn Mas'ud ne sai su yake cewa Allah madaukakin sarki ya sanya wasu ayoyi a cikin alkur'ani su uku tagwaye ne Hassan da Usaini wanda duk ya raba su Allah ba ruwan shi da ɗaya cikin su akwai wa adi'ullah wa adi'ur rasul eh dole ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah to kuma kana so ka ce Allah ya kiyaye ba ma haka bane in haka ne in manzo Allah zai ji daɗi ma fansa na wuta a wai misali zai ji daɗi zai so kana ga fafutukan da ya akan babban samaya musulunta na sanan lokacin da iyayen annabi sallallahu alaihi suka bar duniya gaba ɗaya ba a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ko shi ba wallahi ba abun abun akwai akwai batan basira sosai a ciki ah yanzu ba ka ga mutum wai sai ya zo zamani yanzu yana zagi sahabu annabi ba amma shi wai ya sa rai kuma Allah zai bar gafara kai da ka zo 2021 kana sa ran Allah zai ba gafara amma baka sa ran Allah zai wa sahabban manzo Allah gafara wannan babu shi haka Allah madaukakin sarki ya haɗa mu da Abdullahi da Amina a cikin aljanna alhamdulillah